بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi uku ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'adu wa sallama shekarar 1440 daidai da sha ɗaya ga watan novemba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 48 cikin jeren giyar karatukan littafin alfiyatul hadith ta limamu zainuddin al-iraqi rahmatullahi alaihi malam yana ci gaba da mana karatu akan turkus tahammul hanyoyin daukar riwaya yace ar-rabi'u tafarki na hudu daga cikin hanyoyin daukan hadisi al-munawala thumma al-munawalatu imma taqtarin bil idni awla fallati fiha udhin a'la al-ijazati wa a'laha idha a'tahu milkan fa i'aratan kadha an yahdura at-talibu bil kitabi lahu أرضا وهذا الأرض للمناولة والشيخ ذو معرفة فينظره ثم يناول الكتاب محضرا يقول هذا من حديث فروه وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع وقد أبى المفتون ذا وقد أبى المفتون ذا امتناع إسحاق والثوري مع النعمان والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص بأنها أنقص قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوها أما إذا ناول واستردى في الوقت صح والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروي مروية وهذه ليست لها مزية ألا الذي عين في الإجازة عند المحققين لكن ماذا أهل الحديث آخرا وقدمة أما إذا ما الشيخ لم ين لن ينظر ما أحبره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صح وللطالب صح وإلا بطل استيقانا وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديثي فهو, جعل فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبيين يفيد حيث وقع التبين وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلا almunawala ita ce wato ɗaya daga cikin hanyoyin riwaya kuma ita ce ta hudu bisa wannan jeren giyar ya kamata a sanya ta ta uku ne in ana kallon ƙarfin riwaya domin ta fi ijaza ƙarfi amma malamai sun al'adanci sanya ta a ta hudu saboda wato buƙatuwa zuwa ga bayanai dalla-dalla da suke da alaƙa da a cikin ijaza wanda suke da alaƙa da munawala ɗin don da kaga ijaza ma akwai bayarwa asalin hujja game da munawala wato malami ya ɗauki littafi ya bai wa ɗalibin shi ya ce wannan ka je ka karantar da shi ko ka je ka ruwaici wannan daga gare ni ya samo asali daga riwaya da bukhari a cikin asahi ɗinsa wanda ya kawo ta mu'allakan a inda yake cewa babu ma yuzkaru fil munawala a cikin kitabul ilm za a iya tunawa wanda ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'allakan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata runduna sai ya ba su takarda ya ba wa kwamandan takarda ya ce gashi kar ka buɗe ta sai ka je wuri kaza al'imamu ibn ishaq mai magaji shi ya wasa da riwayan kuma isnadin ta hasan ne cewa kwamandan shi ne wani mutum mai suna abdullahi ibn jahsh radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi wannan wasiƙa kuma ya ce mashi kar ya karanta sai ya je wuri kaza kaga munawala kenan ya mika masa kuma bai karantar da shi lafzan bi lafzin ba to daga nan malamai suka samu asalinta a cikin ainihin sunna kuma an samu malamai da dama suna yin ta a cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Mas'ud sun aikata ta Abdullahi dan Amr dan As Abdullahi dan Umar duk waɗannan suka rubuta hadisai su bayar su ce akai mawani ko kuma shi wannan ya karba ya tafi da su sawa'un an yi haka ne bayan ya nema ko ko su ne a radin kansu suka ga dacewar su bashi duk ana samun ire-iren waɗannan ainihin wato mazahir suna faruwa to sai yake cewa ثم المناولات إما تقترن sannan sai kuma munawala imma taqtarin bil izni ko dai agwama ta da izini da bayarwan da kuma izini aula ko kuma ya zama babu izini bayarwa ne kawai fallati fiha fiha udhin ala al ijazati wacce zama an bayar kuma an ce ga izini a je ayi to ta fi karfi fiye da dukkanin nau'o'in ijaza ita ce mafi ƙarfi kamar yadda wannan ya rawaito a cikin al-ma'rifatu wa tarikh cewa wani mutum mai suna Yahya ibn Abi Yahya ibn Zubair ibn Abbas ya nemi Hisham dan Urwa ya bashi hadisan baban shi Urwa sai ya ce mashi to ina zuwa sai ya shiga gida ya tattaro mai takardu ya ce waɗannan hadisan babana ne waɗanda na tantance su ka je ka rawaito su waɗannan irin hadisai suna da inganci kai tsaye haka riwayoyin riwayoyin da ke cikin Bukhari na Abul Yamani zaka je yana cewa haddathana Abul Yamani kala akhbarana Shu'aibun an az-Zuhri wannan akhbarana Shu'aibun din munawala ce wanda Abul Yamani ya samo daga Shu'aib eh da kanshi an tambaye shi su Imam Ahmad ibn Hanbal sun tambaye shi cewa me yasa hadisan Abul hadisan ka daga gun Shu'aib yaya suke yace ya tattara ne ya bani su a takadda amma wasu dama na taba jin su daga gare shi domin ya ji ya riski abu shu'aibu din yana magadan abin nan rashin lafiya wanda kuma bai tashi daga gare shi ba a kasar su ta Hims da haka sai ya bashi hadisan duka a cikin takardu ya ce ka je ka ruwaice su daga gare ni kuma kaga Bukhari ya fitar da su da yawa da irin wannan ainihin tarjaman Abu Yamani qala akhbarana Shu'aibun an az-Zuhri to haka aka riga sunan da yawa al'imamu ibn manda a cikin tafin shi alwasiya kitabul wasiya shi ne ruwaito riwayar da aka samu sahabi abdullahi ɗan amuru ɗan as shi ma yana dattijo ya kusa rasuwa ya haɗa hadisai a takardu ya rubuta su ya tabbai wa ɗalibai cewa su je su ruwaita da kuma ibn abdulbari shi ma ya ruwaito irin waɗannan riwayoyin kala daban-daban a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi haka khatibu a cikin alkifaya abu ne dai shahararre a cikin malamai har ya zama su Ahmad ibn Hanbal su Auza'i su Buhuli duka waɗannan suna suna yin wato munawala suna bayarwa kuma an ba su suna karba to wanda aka bayar tare da izini kaga ba da sunan ajiya ba ba da sunan kyautar kitabun ba ba da sunan aro ba an tantance cewa ga suna ba ka izinin karwaita yake to wannan irin ta wallati fiha udhin wacce akai izini game da ita a alal ijazati ita ce mafi daukan martaba ta ijaza fiye da ijaza kenan wa alaha a cikin su kuma din mafi daukaka idza atahu milkan idan ya zama ya bashi ne littafin yace kuma ya je da shi gaba daya ya bashi har abada kyauta tafi fa i'aratan nabiyin su shine aro cewa to gashi ka je ka kofe ka dawo mun shi da kuma wanda kaga yafi a ce an baka ne duka yana kan gaba ko kuma na biyunsu yana dauke da aro to kamar yadda muke faɗa kullum waɗannan siyag ɗin na na tahammul sun ta canzawa a zamanance Allah ya gafarta malamin mala albani rahmatullahi alaihi duk da yake shi baya yarda mutane su zama ɗalibai amma lazimi mala albani ya shahara da ta ɗabi'a duk garin da ya je sai ya raba kasusuwa kasusuwan shi wannan shine munawala karatun shi ne a ciki da ya karantar gashi duk inda ya ga mutane raba musu yake ba ka yake ba irin shi ne haka suke irin dadin malami zai wata tafiya ko kuma lokaci ya kure masa ko ya rasa wato abin nan zarafi ne zauna ya karantar saboda rashin lafiya ko tafiye tafiye to in ya ga wani ɗalibi ko wani malami wanda ya yarda da amincin cewa wannan zai iya isar da sakon ilimin nan in ya karanta zai iya riwaya sai ya dauka sai ya bashi to kuma kaga shi da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma ya bayar baya ga baya ga wancan na Abdullahi dan Jahash karbu wanta suratu baraa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya ba sayyidina Ali riwaya ta ko sayyidina Ali bayan sayyidina Abubakar ya fita aikin haji da sauran musulmai aka saukar da baraa sai aka rubuta ta a takarda aka bawa ali cewa kar ya karanta ta sai an je ina sai an je arafa haka yake cikin bukhari to kaga ita ma wannan munawala ce sai da can kuma ya bude ta ya karanta wa mutane ita so don haka abu ne wanda yake da asali a sunna ina fata mun fahimci wannan amma ba wai haka kawai ake yin shi sakakai ba in ka je karanta a cikin littafin abul khair sakhawi ya ba da labarin cewa daga baya mutane sun saka wata dabara a ciki wata hila wata dabara kawai sai mutum ya bi littafi sai ba wani mutumin ya dan rike minti ɗaya biyu uku sai da mai da kayan shi cutu na maka munawala je ka ruwaita cutu kaga wannan ai ai shafi mulera ne wannan kenan ko bai da wani tasiri sai kawai mika maka littafi ka dan rike ya dan tsaya a hannunka irin da ake mai yaro wayo a bashi kyauta abu da yayi shiru kuma a karbi ko mun gane to daga baya suka zo suna yin wannan amma irin wannan ya shahara kwarai da gaske kuma hatta a cikin sahih bukhari ta ji akwai irin wannan hadisa in fact akwai inda bukhari ma da kanshi yake faɗa ƙarara in ya aka ce daga cikin fassarar daga cikin wujuhuna idan ya ce ƙalali akwai wanda suke ganin cewa munawala ne kamar da zamu zo mu ji ana wallahu alam ya ci gaba da cewa uki wa alaha na sama da ita idza atahu milkan in ya bashi a matsayin kyauta ya mallaka masa fa i'aratan sannan kuma sai aro to ka iya cewa banda milkan na iya daukan kyauta na iya daukan sayi wataƙila a zamanance a ce to tunda littafin da tsada sai ka biya kuɗi amma dai riwaya ta ce wataƙila ko fa i'aratan sai kuma in aro aka baka kaje kamar a zamanance a ce kaset ne kaje ka kwafi ka dawo da shi ko littafi ne ka je ka photocopy ka dawo da shi ko ka je ka yi abin nan scanning ɗinsa ka dawo da shi ko ka je ka karanta ka haddace ko ana haka duk irin wannan hand out da malamai suke rabawa ɗalibansu duk munawala ce akwai malamin da zai zo a lacca kawai duk sai raba muku hand out to munawala ce wannan ita ba ko mun gane bai zo ya karanta muku ba amma kaga mu da yake ana da ana da lalaci sai a yi ta korafi a ce bai ma karanta mana ba wallahi ba mu kawai to bayar wannan ma ya isa isar da ilimi sai ku je ku kuma ku karanta wa shi an yahdura kaza sannan kuma sai an yahdura talibu bil kitabi la ya zama dalibin shi ya kawo littafin alga ta malan na gari wayoyi littafin ka na kwafi ko na kasusuwan karatun ka na na recording ga suna zo da su ina neman ka bani izinin karanta da littafin nan ardan yazo ya gabatar da malamin cewa alga ta malan wannan littafin ka ne ko littafin da ka karanta ko hadisanka ne na gansu ga su na zo da su wa hadha al-ardu lil munawala sai zama wannan ard din ba wai ard na karantawa wancan da muka ji a baya ba akwai ardu shine qira'atu talibi ala shaykh ko jan baki to ba irin shi ba wannan fil jumla yace alaga ta malan ga takaddun ko ga littafin riwaya ka na samu ina neman ka bani izini na riwayata sai ba shi izini wa shaykhu bu ma'rifatin ya zama kuma malamin ya san abin da yake fayan zura sai tsaya ya kalli littafin ya karba ya kalla ya tabbata hadisa haka take an yi wa imamu ahmad ibn hanbal irin haka wani dalibi ya ga bin na riwayoyinsa ya zo ya nuna mashi ce to shikenan bar min littafin ya ba mashi takardun ya bi su ya nazarin su har ya wasu gyare gyare wato na yanzu ya ya yi abin nan kenan a ci kamar ya ya endorse ko ya tabbatar da haka suke har da gyare gyare to sannan kuma sai ya yi itimadin su ce to haka suke je karwaita da ya dawo sai ya bashi wa shekhu bu ma'rifatin fa yanzura thumma yunawili ana karanta da yunawili ko yunawilu idan ka ce thumma yunawili sai ya zama wato majruri ne kenan majruri ne saboda jawabu na shar idan kuma ka ce thumma yunawilu ya zama istinafi kenan ina fata mun gane duka wajihin guda biyu sun halarta a larabci na ku yi fata eh shi nake nufi sun mai yunawila anin ko sun mai yunawila shine eh mai fata sun mai yunawila da kuma sun mai yunawilu jazakallahu khairan in aka ce yunawila sai ya zama wato da an mudmara kenan boyayya eh sun ma an yunawila alkitaba muhdira amma yawa da mai littafin wato wanda ya kawo sai ya zama wannan yunawila a adafi ce akan an yi hudura talibu kun ga an can ko taiman an yi hudura nasba haka an yunawilal kitaba muhdira sai ya maiwa da littafin ga muhdira wanda ya kawo littafin shi dalibu in ko kace thumma yunawilu sa'annan sai zama isti'nafi kenan sabuwar magana ce yaqulu sai ya ce da shi hadha min hadisi farwihi wannan gaskiya ne kamar da ka kawo ka tambaya hadisai na ne tabkar waice su wa qad hakau an malikin wa nahwi an ruwaito an ba da hikaya daga imam malik dan anas da waninsa bi annaha tu'adilu sama suka ce ma ɗaya take irin wannan ɗaya take da sama ɗaya take da ji kunne da baka daga bakin malami domin manzo Allah sai sunan magashi shi ma yayi irin ta kuma ba a ga cewa wannan ayoyin ko waɗannan hadisan da ya bayar ta fuskar munawala a ce suna da ragayya wajen kima akan waɗancan ba baya ga Imam Malik Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ɗaya daga cikin al-fuqaha us-sab'a wanda malamin su Maliku ne shi ma fatawarsa kenan haka Rabi'atul Ra'i da jumhurin malaman Madina Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman haka Alqama daga makarantar Ibn Mas'ud haka Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus haka tunda shi ma kaga ya karbi manawala ma ta hannun Jabiru ai haka Sufyan ibn Uyayna shi ma tunda ya zama kasan Makka da malamai da yawa sun yarda da ita kuma baya ga yadda suna gani ma ita da sama'u daidai wa da take ta wuce ijaza wacce kamar da muka ambata a gurin su da sama da munawala in dai an yi izini kuma an tabbata cewa wannan karatu na ne karwaita to daya suke waqad abal muftuna za malamai masu bada fatawa mujtahidai da dama suka ce a'a ba su yarda da wannan ba abau za sun kiyada da haza da wannan zancen imtina'an suka ki iyakaki suka ce sam ba za a yi haka ba su wane ne su ishaq akwai ishaq dan rawiya wa thauri da sufyan ibn da sufyan ibn sa'id na thauri ma'an nu'mani da malan nu'manu wa kenan abu hanifa nu'man ibn thabit al-kufi wa shafi'i da malam muhammad dan idris al-shafi'i wa ahmadu zaka iya cewa wa ahmadu sai zama adafi akan ishaq ko kuma ya zama wa ahmada sai zama adafi akan ma'an nu'mani wa ahmada zaka duka yi wasalin guda biyu ko wa ahmadu ya zama adafi akan ishaq ko wa ahmada sai zama majrur ne domin shi kuma ahmad mamnu min sarfi ne sai zama adafi akan ma'an nu'mani ya zama majrurin bil bi ma'akira Ahmadu Shaibani ko Ahmad Shaibani malam Ahmad dan Hanbali ba Shaibanin nan Allah gafarta musu gaba da wabnul mubarak shi ma haka wabnu atafun akan ishaqu ko wabni atafi akan ma'an nu'man ibn mubarak shaykhul islam malam abdullahi dan mubarak al-khurasani wa ghairihim da wasunsu ghairihim akwai al-buwaiti ɗaliban makarantar imamu shafi'i abin mamaki su sun saba shafi'i da muzani duka babban manyan ɗalibai a makarantar imamu shafi'i da yahaya ibn yahaya al-laifi malam yahaya ibn yahaya malamin su muslim din nan waɗannan su kuma suka ce hujjar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya bada munawala wannan aiki amma da yazo magana ya yabi sama'u da yace nadarallahu ra'an sami'a maqalati sami'a yace yace akhadha sami'a sai in kaji fa wa'aha wa addaha kama sami'a shi abinda annabi yayi baki da yayi bi sama'u ne haka da yazo a cikin wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Khatib a cikin Sharh Ashabil Hadith da al-Imam Rama Hurmuzi a cikin Al-Muhaddis al-Fasil bain ar-rawi wal wa'id isnadi hasan manzo Allah yace tasma'una wa yusma'u minkum ku ji karatun nan kuma a ji shi daga gare ku sannan aka kalli jumhurin karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saurarar wannan yana bada saurare ne ana zuwa ne a zauna a saurara kuma shi ma da saurara ya koya a gunwa ne jibrilu sanu quri'uka fala tansa la tahrik bi zalika ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'a fa idza qara'anahu karanta masa aiki haka ibn shi ma bayan da sahabbai yana karanta musu kuma suke bada labari da kansu cewa yana koya mana Qur'ani yana koya mana kaza har in wani abu ma ya kama su ce kama yu'allimu naswata min Qur'an kaman game da tahiyya kaman game da addu'a kaza kaman game da kaza haka nan su ma sahabbai a wannan tafarkin suka tafi amma akan yi wannan munawalan ne a matsayin option B wannan magana tafi inganci jama'a ko ko da kalla kawai kai ko kasan tafi inganci suka ce saboda waɗannan nasoshin amma ba a kore ta ba amma dai a ce wai irinsa ɗaya da sama'u suka ce a abinda abinda suka kore ke tabbas da ingancinta kuma ana karɓarta amma idan aka samu ta taɓurza tsakanin munawala da sama to sama yana sama da yana yana ya ɗara ma munawala waɗannan malaman abin da suka faɗa kenan su malamai masu fatawa waɗannan shehunai Allah ya gafarta musu gaba kiɗin su yace wa ghayruhum ra'aw su suka ce suna ganin bi annaha anqas ta gaza anqas min sama ta gaza qultu ni malan iraki kenan sai na ce kad hakau ijma'ahum bi annaha sahiha mu'tamada fa in takum marjuha to dai malamai sun hakaito ijma'in dukkanin malaman hadisi akan bi annaha sahiha akan cewa ita munawala ta inganta mu'tamadan kuma abun dogaro ce wa in takum marjuha koda bata kai ingancin sama'u ba wannan duk zaka samu waɗannan riwayoyi da suke nuna haka a cikin littattafan musalul hadis irin na dadin irin kamar shiramu hurmuzi irin khatibu a cikin alkifaya da cikin sharafu ashabil hadisi irin hakimu a cikin ma'arifatu ulumul hadith irin iyad a cikin al-ilmam duk waɗannan malaman sun kawo riwayoyi daga malamai mabambanta cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su a aikace suna yin munawala ko kuma sun bada fatawa akan halaccinta wannan kowa ya yarda inda ake ta tabarza kawai shine wajen shin da ita da sama'u matsayin su daya ko kuwa tana ƙasa da sama shine aka samu wannan ta tabarza kuma magana fi inganci shine ta dan gaza din nan bi annaha an kasu din nan yafi inganci wallahu ta'ala ala amma idza nawala wastaradda fil waqti sahha wal mujazu adda min nuskhatin qad wafaqat marwiya yace amma ko idan aka samu amma idza nawala wastaradda idan ya bashi can mun ji ya bashi milkan daga nan kuma sai ariyatan to in ya bayar kuma sai ya karbe kayan shi ya bayar bai bashi ya tafi da shi ko ya kwafe ba nan take sai karbe kayansa wastaradda fil waqti a lokacin sah nan ma riwaya ta ta inganta din wal mujazu adda min nuskatin sai shi wanda aka mashi ijazan aka bashi izinin aka mai wannan munawalan sai ya koma ya je ya bada karatun min nuskatin daga wani kwafi kadwa faqat marwiya wanda ta dace da abin da ke cikin wannan alal misali malami ne yana da littafi sai ya dauko littafin sai ya baka yace kaga wannan na maka izinin ka je kai riwayarsa to Allah zata malam na gode da sauransu zaka tashi sai ce a ai ba wai wannan kofin na baka ba ina nabin ka je ka samu kofi irin shi ba na kayana sai an shi kayan shi to sai ka je a gun da ake sayarwa ko a gun masu kofewa ko duk inda zaka samu ko akan website din shi a internet a irin zamani din nan sai ka je ka sauki kana da shi kenan ko sai ka je kai ta karantarwa to irin wannan shi ma ya tabbata ya inganta in ji malam iraki ya ce a wahabihi laisat laha maziya amma wannan ita ce nake sharaɗa su ba ta da wata daraja ala allazi uyyana fil ijaza alal akan ijaza waccan ta baya da ake ayyanawa a ce kawai nayi ma wani ijaza da tafaina to ɗaya take da munawala ɗin nan da ijaza da ɗaya suke wajen wajen shiga garari da irin wannan munawala inda muhaqqiqina a gurin malamai masu ta haƙiƙi in yace muhaqqiqin ya nufi malaman usul fiqi mu kiyaye su galibi su ake kira da muhaqqiqun a lokacin lakin ma za ahlul hadisi akhiran wa qidma sai dai su malaman hadisi sun ba ta miza ja'alu laha mizatan ahlul hadisi malaman hadisi akhiran wa qidma malaman farko da na baya suna ba ta wani kima wanda ba ta da shi wato suna ganin kamar idan sun dauka sun bayar din ko da sun amshi to ya dai fa kawai su fada da baka akalla yana tabbatar da ga hadisan an san inda za a iya samu wato samfur din su amma idza mashayikhu lan yanzur ma ahdarahu talib lakin i'tamad yace amma ta fuskar a ce kuma dalibin shi ya zo da littafin sa malamin ya kalla amma bai tsaya ya tantance abu ba kallon bangon kawai ya koyi tasaffuhi haka bai ajiye ce je ka dawo zan duba ba ahdarahu lan yamdur ma ahdarahu bai kalli abin da aka kawo mishi ba ma azarahu talib abin dalibin ya kawo ba lakin i'tamad sai dai ya dogara cewa man ahadara alkitaba wannan da ya kawo littafin amintacce ne a gunsa to irin nan fa wa huwa mu'tamad kuma abin dogaro ne saha ta inganta wato dalibin dalibin da ya bude littafin shin algata malam ga riwayoyinka ko za ka halasta min riwayarsu sai ce je kana halasta ma ba tare da ya tantance su ne ko ba su ba saboda yana da aminci da wannan ɗalibin wajen gaskiyarsa da ilminsa to wannan riwaya in aka bi aka ce daga gare shi ta inganta ina abinda ba shi ke cewa shari'a kuɗi ko ina aka samo ta uku idan ka ba ba shi kuɗi ko ya kuke da shi ko kyauta ka ba shi ta ya kirga zai ce shari'a kuɗi ce ko in bai kirga ba ya tafi kamar banki daga baya zai dawo ya ce ba su cika ba sun cika dan a banki ma na da har rubutawa yake cewa ka kirga kudin nan kafin ka bar kan kautan nan idan ka wuce to abinda ka sa hannu cewa an baka su aka baka to irin wannan ne ka amince da mutum ka ce ya kawo littafin ka gani amma baka bi ba keke da keke ka ce je ka ka ruwaita to duk abin da je ruwaita daga gare ka ne sahha ta inganta ina fata muna ganewa jama'a wa illa batalasti qala in kuwa wa illa in kuwa sai ya musa shi malamin bayan da ya bar shi ya ce ya je ruwaita wata na sai ya ji labarin wani hadisi an ce daga gare shi wani ya ce daga gare ka sai ya ce a batsalasti kana to anan ta lalace gaba ɗaya ruwaya saboda saboda yaƙinin da ya akan cewa wannan hadisin shi bai ba da shi ba wa in yaqul ajastuhu in kana zamin hadisi idan ku yace na maka ijaza inda gaske ne wannan hadisai na ne ya sa sharadi kenan ko wa huwa fi'lun hasan yufidu wannan to aiki ne mai kyau kuwa yin hakan sa sharadin mutum ne ya kama kuɗi sai wani kirga suka ce a ai inda sun cika ba komai ma'ana an ba su cika ba komai matsala kenan to daga ban ka cika ba su cika ba kaga baya ta haihu ko to haka zarwar shi hadisan ka malam ka bani izini eh in dai su ne na baka izini to da wanda duk bai tabbata alama fi nafsil amri daga cikin hadisan shi ba to kaga bai inganta daga gare shi ba ke sai wanda aka basmar sa aka tabbatar nashi fa huwa fi'lun hasan sanya wannan sharadin aiki ne mai kyau yufidu haisu waqa'a tabayyun tabayyun zai yi amfani wannan aikin a sa'ad da waqa'a tabayyun wani bin ba a ya taso a san da aka samu wani hadisi wanda ake da shakka nasa ne ko ba nashi ba in aka duba aka wani shi sai dama ya ce sharadin shi sai in nashi wannan ko baya cikin nashi haka wannan sharadi mai kyau idan ba za ka samu halin bita ka tantance mai ba ko mun gane sai ka sa sharadin cewa to ka je ka ruwaita in dai na wani wa in khalat min idhnil munawala qila tasihhu wal asahhu batila wa in takhal wa in khalat idan munawala ta tsiraitu min idhnin babu izini kawai miƙawa ne zai iya ɗaukar hukuncin riƙe mun ko na baka ajiya ko na baka kyauta zai iya ɗaukar duwar ta'awili tunda bai ce na baka je ka ruwaita ba kila tasihhu wasu suka ce ta inganta wal asahhu batil amma abin da yafi inganci shine batilatun ta lalace wannan munawala kamar yadda al-khatib bagdadi ya bada labari a cikin al-kifaya cewa irin wannan munawala ba ta da wani kima ba ta da wani daraja in aka bada ita babu izini babu damar riwaya babu bayani kawai miƙawa ne da hannu babu bayani kaifa yaqulu marra wal muna bil munawalati wal ijaza idan yazo bada riwayan me zai ci ya zai fada yace waqtalafu fi marra wa manuwila فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبر يسوغ وهو لائق بمن يرى الأرض كالسماء بل أجاز بعضهم بل أجاز بعضهم في مطلق الإجازة والمرزبان وأبو نعين أخبر والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا إذ أذن لي أطلق لي أجازني سوغ لي أباح لي ناولني وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه لم يكفي في الجواز وبعضهم أتى بلفظ موهم وبعضهم أتى بلفظ موه شافهني كتب لي فما سلم وقد أتى بخبر الأوزاء فيها ولم يخل من النزاع لف ولفظ أن ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة واختاره الحاكم فيما شافها بالإذن بعد أرضه مشافها واستحسنوا للبيهقي مصطلها أنبأنا إجازة فصرها وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك سماعه من شيخه فيه يشك وحرف عن وحرف عن بينهما فمشترك وفي البخاري قال لي فجعل هيري هيريهم للأرض والمناولة yace idan ka zo bada bayani idan ka zo yin ada'i bayan kai tahammuli ya zama tahammulin ta ta fuskar munawala ce ko ta fuskar ijaza ce idan ka zo bayarwa ya zaka ce waqtalab malaman suka yi sabani fi man rawa ma nuwila ga wanda zai ruwaito abin da aka mika masa din nan fa malikun imam malik dan anas rahmatullahi alaihi wa ibn shahab da imam ibn shahab malamin sa kenan muhammad ibn shahab az-zuhri wannan kasar kuma malaman ja'ala suka sanya itlaqahu suka ce yana iya sakin lafazin haddathana wa akhbar zaka yi cewa haddathana zaka yi cewa akhbarana yasubu suka ce duk daidai ne wa huwa wa huwa la'iqun biman yara al-ardh kasamai mala yace amma wannan fatawa dama ita ta dace da wanda yake ganin da al-ard al-qira'atu al-shaykh da as-sama as-sama wani da shadda ɗaya ne dama kuma su maluku da sauran mutanen madina duka fata wasu kenan suna ganin da ka karantawa malami da ya karanta maka da ɗaya ne hasali ma shi maluku ba ma ya karantawa sai dai a karanta mashi da ardu ake ɗaukan karatu a gunsa ya fi ganin dacewata to wanda suke ganin da ard da sama da ɗaya ne fata wasu babu ba maki dan ta zama cewa suna ganin munawala ma ɗaya ce domin duk ukun suna ganin hanyar riwaya ce ɗaya da ɗaya keke da keke babu miza akan ɗayar fiye da ɗaya bal ajazahu ba'dhum fi mutlaqil ijaza sai wasu ma suka ce ko da ijaza ce gama gari babu miƙawa babu izini da baki babu tantance wannan kala daban-daban da muka ji suka ce ko da irin haka ne ma ya halatta ka ce akhbarana ya halatta ka ce haddathana duk babu laifi wal marzubani malam marzubani shine abu abdurrahman abu abu ubaidin muhammad ibn imran ibn musa ibn ubaidin al-marzubani wani malami ne da ya rasu shekara ta 384 shi ko yace wa abu nu'aymin da shi da abu nu'aymin al-hafiz abu nu'aymin al-asfahani mai hilya da tarihu asfahan wannan malami din nan suka ce akhbara su kuma suna amfani da akhbarana ne kawai was sahihu inda alqaumi taqidu shi abu nu'aymin ya yawaita ya yawaita magana kawo ta har ta kai ga ma wannan yasa al-imamu az-zahabi wa min qablihi ibn al-jawzi suka kashi a cikin du'afa daga zahabi ya kawo shi a cikin misan midan al-iktidal kuma ya soke shi da cewa yakan ce akhbarana ga abin da bai ji ba ijaza ce da munawala hadda ma mai aiki ce mashi tsuntuwa za a zo a yi magana a kan tsuntuwa wijada har ita in ya samu duk sai ce akhbarana zaka ya zaki kamar sai zama wani istilahi ne wanda yake mai mummuna kuma ya shaharantar da shi to da shi da wannan alwar zubani duk suna faɗan haka wancan da aka ce ba'abuhum ibnu jurayjin ne kamar yadda ya zo a cikin littafin shi ibnu salahi din da yace bal ajazahu ba'abuhum ibn Jurayj shine ba da wannan fatawa din Abdurrahman ibn Jurayj Shami kin sai yace wasahihu inda alqawmi abinda yafi inganci a gun su malaman hadisi taqiduhu bima yubinu alwaqi'a a kayyade riwayar koda ka ce akhbarana koda ka ce haddathana to ka kayyade ta da abinda zai tantance wani irin haddasana ce kowane irin akhbarana ce wato kace haddathana ijazatan ko akhbarana ijazatan ko haddathana munawalatan ko akhbarana munawalatan gashi ne yace ijazatan tanawulan huma ma sawa'un ijaza ce kadai ko munawala ce kadai ko su duka biyun ka hada suka ce haddathana ijazatan wa tanawulan ya fada mana kuma ya bamu da izinin mu je mu ruwaita ko kace azinali wani ya bani izini atlaqali ya sakankance mini ajazali ya bani ijaza sawwagali ya halasta mini abahali ya bani halastin yi nawalani ya mika mini duk waɗannan lafuzza ne za su tantance me ake nufi keke da keke wa in abaha shaykhu lil mujazi itlaqahu koda shi watin malamin yace na halasta maka kaje ka ce akhbarana kawai ka ce haddathana kawai duk da ban karanta maka ba lam yakfi fil jawazi bai halasta ya zama ba zai halastu ba ba zai zama wato abin nan enough ko wajen halastawa kamar a zo ɗaurin aure ne sai ba a yi siga ba kuma sai kawai baban ya ce ba komai kawai a yi siga ba duk ku tafi kawai zai halasta auren a haka ba zai halasta ba sai dole sai an yi sigar nan ko to haka ko da ya ba shi bai bai haddasa mishi ba bai bashi karatun ba amma yace ka je ka dinga cewa haddasana la yakfi lam yakfi fil jawaz it's not enough ya halatta mishi wa babuhum ata bi lafzin muhim wasu suna zuwa da lafazi wanda yake wato muhim ne ne jirwaye ne harshen damo wanda yake zai rudar kamar yace shafaha ne kaga shafaha baka da baka kenan to me shafaha masa izinin ko ku hadisan kaga shine muhim kenan ta yi ya shafa masa ya faɗa masa izinin baki da baki ko kuma ya faɗa masa hadisan baki da baki duka zai ɗaukar ma'anar shafa hannu da kuma katabali haka in ka ce ka ce katabali ya rubuta maka izinin ko ko ya rubuta maka hadisan nan ma yana da harshen damo fama salim da haka ba zai tsira ba in yi wannan zancen sai an bincika a tantance me yake nufi wa qad ata bi khabbaran auza'i al-imam al-auza'i shine shami ba wancan da nace ba Abdurrahman al-Auza'i shine ash-Shami mutumin kasar Sham babban malamin na kasar Sham shi ma yana cewa akhbarana a ijaza fiha wa lam yakhlu min an-nizai wannan dai zance na me za a fada ya ake fadin shi bai taba tsaraituwa daga jayayya ba a gun malamai akwai tataburza da yawa akan shi walam bu anna ikhtarahu al-khattabi Khattabi Abu Suleiman Hamad al-Khattabi babban malamin nan Allah ya gafarta mai shi ya zabun an zo a ce a dinga sa anna fulanan haddathani ijazatan ko anna fulanan ajazani kar a ce kawai ajazani fulanu a dinga sa anna ta taukidi dan nuna karfin magana wa huwa ma'al isnadi luqtiraji yace ita wannan sanya anna a cikin isnadinta isnadin wato ijaza abu ne da ya kusa da daidai malamai sun so shi wa ba'dhum yakhtaru wa ba'dhum yakhtaru fil ijaza am ba'ala wasu kuma suna zaben idan dai ijaza ce a ce am ba'ala kaman al-walid ibn bakar kenan ibn makhlad wani mutumin kasar andalus babban malami ne shi ma shine ya zaba haka shine kasahibul wijaza mai littafi da ake ce ma al-wijaza al-wijaza littafi ne sananne da yake magana akan abin nan fi ahkamil ijaza al-gujaza fi ahkamil ijaza shine na malam al-walid ibn bakar abul abbas an yi magana akan shi bayan za ku tuna wa ikhtarahu al-hakim fi ma shafaha bil izni abu abdullah al-hakim ya zabi cewa idan aka fada mishi izini baka da baka wanda riwaya ta ijaza amma ya zama izinin baki da baki an fade shi da lafazinsa to ita ce ake cewa amba'ana in ji hakim a cikin marifatul ulumul hadith ba'd ardihi mushafaha bayan an yi mishi ardu an gabatar mai da katin ya gani sai kuma ya bada izini da baka wastahsanu lil bayt haqi mustalah an ji dadi ana ana kyautatawa ana ana celebrating wani mustalah wato wata ka'ida da baihaqi abubakar al baihaqi ya gudana akan ta yakan ce amba'ana ijazatan yakan fito kaga shine wato can da aka ce taqyiduhu bima yabinul waqi'a yakan bima yabinul waqi'a yakan ce anba'ana ya ba mu hadisi ijazatan ta hanyar ijaza fasarraha kaga ya fito karar ya faɗi komai wa ba'du man ta'akhkhara wasu malamai na baya-baya ɗin nan ista'amala an su suna amfani da an da ya kun ce addasana ko akbarana ko ajazali ko sawagari duk sai su ce an fulani daga wani wahaya qaribatun liman sama'uhu min shaykhihi fihi yushak tafi kusa da daidai ga wanda ya zama abinda ya ji na bakin malamin akwai shakka bai tantance wanne ne ya ji da baki wanne ne aka bashi ijaza ko wanne ne munawala to wannan kawai sai ce an kawai ya takaita akan wannan an wa an wa harfu an bainahuma fa mushtarak domin shi harafin an yana da tarayya a wajen wanda aka ji da wanda ba a ji ba baya tantance an ji ko ba a ji ba ko to dan tsoron karka faɗa abin da ba shi bane to babu laifi sai ka ce an wa fil bukhari yace in ka gani a cikin sahih bukhari qalali da bukhari ke cewa ai man sana kai wannan qala fulanu ko qala ko zakara fulanu to idan ku yace qalali wana ya ce da ni wasu riwaya da bukhari yake da irin haka suna nan daidaiwa faja'alahu hiriyuhum lil ardi wal munawala akwai hiri gashi nan a kasa yace hiriyuhum shine wato Abu Ja'far Ahmad ibn Hamdan an-Naisaburi ana ce mashi al-Hiyari sai ya ce hiriyuhum malamin su dinan na Hira malami ne sananne Ahmad bin Hamdan an-Naisaburi ya rashi ka ta 311 to shine ba da fatawa ya fassara yace in ka ji Bukhari ya ce qalali to wannan yana nufin lil ardi abinda aka bashi ne wal munawala ko kuma abin da aka mika mishi ard wato abin da ya karanta wa malamin ko kuma wal munawala da ko munawala sai dai in ra'ayi tunawa a can baya mun yi karatu cewa ibn hajar ya kawo wasu abin nan maganganu waɗanda ya ce ya gano su bilistiqra da gaske akwai cewa bukhari yakan ce qalali ga hadisin da ya zama zahirin shi mauqufi ne ko da ko yana ɗaukan hukuncin marfu'i yakan faɗa kuma idan ya zama a cikin isnadin shi akwai wani mutum wanda bai kai sharaɗinsa ba yakan faɗa kuma idan ya zama zai riwaye shi da ma'ana zai yi mishi ikhtisari yakan faɗa kuma lokaci idan ya zama cewa ya ji shi ne a gun malamin ba a formal setting na aji ba a wajen muzakara ko a wajen wata tafiya ko a wajen wani zama na cin abinci ko karɓan gaisuwa ko tattaunawa dai a wajen aji in ya ji wannan in ya so ya riwaya shi ce kalali fulano suna nan a cikin bukhari muke tauna akan su a baya in za ku yi tunawa za mu saurara a nan su Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk